الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيو الصبر شاء uku ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba da karatun alfikihu a cikin wannan littafi mai albarka wanda ya shahara da ibnu ashir wato al-murshidul mu'in a darasinmu na shi ma na biyar kenan ina jin kamar mun tsaya dangane da abin da ya shafi alwala da abubuwan da ke walwale ta wanda yau insha Allah ta'ala za mu shiga bayani akan hukunce-hukuncen wanka wanka na ibada kenan inda ma ce faslun fil ghusli ko fil gasli wa furudihi wa sunanihi wa fada'ilihi wa mujibatihi wa ma ya ta'allaku bi wannan fasli ya tara abubuwa da yawa abu na farko za a yi bayani akan alghuslu ko alghaslu sannan zai yi bayani akan abin da ya shafi furudul ghusli ma'ana farillansa abubuwan da ake nema gare ka lokacin da za ka yi wanka ka zo da su na biyu za a yi magana akan sunanhu sunnoninsa na uku kenan na hudu za a yi magana akan fada'iluhu musahabbai sannan za a yi magana akan mujibatuhu abin da ke jayo wa a yi wanka abin da ke wajabta dole sai ka yi wankan ba haka ɗaya wankan za a ce wajibi ne ka je ka yi wankan ibada ko ka yi wankan janaba ba akwai buje batu akwai kuma wa ma ya ta'allaku bihi ababen da ke ratayuwa da shi wanka ɗin to shi ne ma ce faslun furudul ghusli qasdun yuhtadar فور عموم الدلك تخليل الشعر فتابع الخفي مثل الركبتين فتابع الخفي مثل الركبتين ولبط والرفق وبين الأليتين وصل ما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل بل فصل mai waƙe yake cewa fasulun ai haza fasulun wannan wani aji ne wani fasili ne furudul ghusli ko alghasli wasu malamai sun ce alghuslu shine aikin wanka wasu kuma bidan milgai wasu kuma suka ce a'a alghaslu shine aikin ma'ana wanki kenan da kake yi to shine bi fathil gaini lokacin da ka zuba ruwa kake murza ruwan ga jikinka to kana abin da ake kira da alghaslu alghaslu sai ya zan kenan ismun ne lil ma'i suna ne na ruwa to sai ce yuhtadar qasdun ana halartowa da niyyar shi wanka din lokacin da za ka yi wanka to za ka hararo ba zuciyarka zan yi wankan ibada zan ɗauke janaba a jikina faurun farilla ta biyu wato sai gaggautawa ma'ana faurun shi ne an tu'adda amaliyatul ghusli ko ghasli fauran wahidan lokacin da ka zo yin wanka ka bayar da wanka a lokaci ɗaya ba ka wanke rabin jiki ka fito waje ka yi wasu abubuwa ka sake ko ba ka ce za ka ci gaba ba wannan kaga ka rusa wankanka ana buƙatar da ka fara to sai ka kammala wadda shi ake kira da alfauru ba wai yana nufin gaggawa ta bahaushe ba na uku a dalki wato gamammen cuɗanyawa tabbatar da ko ina ga jikinka ka cuɗanya idan ba zuba ruwa ɗaya za ka yi ka jiƙe jikinka shi kenan ka ce to ai na gama wanka ba a bayan ka jiƙe jikin ana buƙatar kuma ka cuɗanya jikin ka cuɗanya shi sosai sannan ya ce na biyar takhalilu sha'ar ko na hudu takhalilu sha'ar wato tsatsefe gashi duk inda gashin jikinka yake to kai kokari ka shigar da ruwa a ƙarƙashinsa wadda shi ba farilla ne fattabi'il khafiyya kuma in ka zo wanka ka bibiye duk wani loko da aɓoye da ƙasan haɓaka da bayan kunnuwa da ƙasan cinyoyi da bayan guwayu duka za ka ainihin wato kula da su an fahimci wannan to simala ya ci gaba da cewa ina misali mislar rukubatain kamar guwayu suna buƙatar a kula da su wajen wanka saboda suna ajiye ababe da dama suna ajiye ababe da dama walibita ko ka ce walibiti sai ya zama matufa kan mislar rukubatain ai mislar libiti haka nan walibiti da hammata warrufga ko warrufgi da kuma wato farkon wato cinya cinyoyi can farkonsu za ka ga wani fatarsa a naɗe take to idan ya zo wanke wanka to dole sai ya kula da wa'annan wuraren saboda wuri ne idan bai cuɗanya ba bai shigar da ruwa wurin ba to ba lalle ba ne ya zan ruwa sun samu shiga yadda ya kamata wa bainal aliyataini da kuma abin da ke tsakanin wato cinyoyinsa ko duwawansa guda biyu mararraba duwawansa guda biyu shi ma sai ya kula da shi lokacin da ya zo wanka sun da duk sunansa jiki kuma na zahiri ashe in ya zo wanka duka sai ya kula da ire-iren wayannan wuraren ya cuccuɗanya wasil ka sadar da shi wankan lima a tsora ga duk wani abu wanda yake da wahalar hannu ya kai gare shi bilmin dili sai ka sa wani kyalle sai ka yi amfani da shi idan ya zan hannunka bai kai wani wuri to sai ka yi amfani da kyalle wani hauhi ko makamancin kyalle ko wani tawul ko susu ko abin da ya kama da wannan kalhabli kamar ya giya kama in ka same ta za ka iya amfani da ita wattaukili kuma mutum zai iya wakilta matarsa ko bauyarsa wadda wato ya halatta ya sadu da ita ma'ana wadda ba ta ƙarƙashin wani da suna aure to waɗanga duk ya zan wajibi ya kula da su saboda haka wanda ya san hannunsa bai kai sai ya amfani da wani abu wanda zai taimaka masa ya zan ko'ina ruwa ya shiga saboda in ka yi ruwa in ka yi wanka alhali ruwa akwai inda ya kamata ya kai kuma bai kai ba to kaga sai wanka ya samu matsala eh malace mandubuhu mustahabban wanka din wayancan farillai ne sun riga sun gabata to za a yi bayani akan mustahabbai sai ce albadu'u farawa bi gaslihil aza da wankewarsa wake sunnoni na kuwa fara ni kuma na fara da mandubai sai ya kawo sunnoni duka ɗaya ne duk guda ne ba wani bambanci ba ne bambancin nusuhu ɗaya ne ba tsallake aka yi ba mandubuhu ko bari mu yi sunnoni sunanuhu mala ya ce sunnonin shi wanka ɗin madmadatun akwai kurkurar baki ana buƙatar mutum ya kurkura bakinsa sannan gasulul yadaini ya wanke hannayensa bada'an lokacin da ya zo fara wanka waliste shaƙu haka ana musahab sunna ne ya shaƙa ruwa ga hancinsa suƙubul uzunaini haka nan kuma ya ainihin wanke kusahen kunnuwansa shi ma yana daga cikin sunna ta wanka to sai musahabban wanka halarci mandubuhu musahabbansa albar'u farawa bi gasilihil aza da wanke duk wata kazanta da ta ratayu a jikinsa musahabi ne tasmiyatun cewa bismillahi a farkon fara wankan shi ma musahabi ne taflisu ra'sihi wanke kai ne sau uku shi ma musahabi ne ya wanke shi hasu kaza ta ƙadimu a ada'il wudu'i hakanan ya fara gabatar da wankin gabansa na alwala shi ma musahabi ne kamin ya fara wankan kenan sai ya wanke gaɓoɓin alwalarsa kowanne marratan marratan sau ɗaya ɗaya ƙillatu ma sannan ƙaramta ruwa ba a sun ka zo wanka ya tara ruwa an ce annabi yana wanka da sa'i ɗaya na ruwa to kaga bai kamata kai in ka zo wanka ka ce za ka cika bokiti ba dama muradi ba wai a yi ta wasa da ruwa ba bada an yana mai farawa bi a'ala da saman jikinsa sai ce wai minin kuma yana mai farawa da gabansa na dama tsagen jikin dama sai ya fara wanke shi ma ka karɓe su su biyu wayannan abubuwan da na kawo maka shine karamta ruwa da kuma farawa da saman jiki ko kuma fara da saman jiki da ainihin wato shagen dama wannan mun ji farillai mun ji sunnoni a gurguje mun ji musahabbai sai yadda za a yi wankan sifar wanka kenan almustahabba sai ce tabda'u fil ghasli ko fil ghusli yadda ya gabata za ka farawa fil ghusli wajen wanka bifar ko fil ghasli ko fil ghusli bifar jin da wanke gabanka al'aurarka sun ba kuffa in ka wanke al'aurat sai ka kame an masihi daga shafansa da in ka sake shafa al'auran to daga baya ko ka gama wankan nan sai ka sake alwala waccan taro shi bi babtunin shafa al'auran nan ko koda da cikin tafin hannu au jambil akuf ko kuma da gefen yatsu ko da gefen yatsu ka shafi al'aurarka kana cikin wankan to sai ka sake alwala daga baya sai ce au usbu'in ko ka taɓi al'auran nan da yatsa summa idza masastahu sannan in ka shafi al'aurarka to a min alwudu'i ma fa'altahu alwalar da ka yi farko to sai ka sake ta ke da wacce ta riga ta rushe dole sai ka sake sabuwa a eh shi ka wanga ai daban yake arwallah yake ma magana saboda a wurinsu kamar yadda mun ka karanta shafa al'aura yana walwala arwallah to sai abubuwan da ke wajabta wanka mujibuhu ababen da ke wajabta wanka sai ce haidun akwai haida ya an ce alhaidu shine abin da yake zuba daga ainihin al'auran mace nifasun sai jinin haihuwa inzalun ko saukar da mani magibu kamratin ko ɓoyuwar kan zakari befarujin a wani farji isijal bisa wawaitawa ma'ana kowane irin farji sawa'un na mutum ne ko na dabba ko ma na me inda aka samu al'aura ya ɓoyo a ciki to wajibi ne a yi wanka ma'ana ba dole mutum ko da dabba ya sadu da ita to dole ya ta yi wanka wajibi ne waɗanga abubuwa da alhaidu da annifas da al'inzal da magibul hashafa ko kamra duka waɗannan abubuwa duk wanda ya faru to wajibi ne a yi wanka allahumma sai dai ɗalibai suka ce idan jini ya zama na rashin lafiya to wannan babin daban kaga bai zama jinin haihuwa ba kenan haka shi ma fitar da maniyin ya zan ba sha'awa ce ta fitar da shi ba kila rashin lafiya ne wasu da mutum zai rashin lafiya ya bayi zuwa ga fitar mani wannan babu wajabcin wanka ko kuma wahala wani lokaci akwai sadda wahala za ta wa mutum yawa sai ya bayi zuwa ga fitar da mani wannan ba a ce a yi wanka sosai saboda babu sha'awa saboda haka an ƙayyade fitan mani da fitar da da ainihin sha'awa idan babu sha'awa shi ke sai dai ya wanke jikinsa magana ta ƙari sai ainihin abubuwan da ake kira da mawani'ul janaba wal haidu wal nifas su waɗannan abubuwa da aka ce suna wajabta wanka to akwai kuma abubuwan da suke hanawa kamin a yi wankan mace tana cikin jinin al'ada ko jinin haihuwa ko mutum ya fitar da mani ta hanyoyin da aka faɗa ko ya sadu da wata dabba ko kuma yar adam mutum kamin ya yi wanka to akwai abubuwan da shari'a ta hana masa ba zai yi su ba ba zai yi su ba to shi ne ya ce shi ne malam ya ce wal'awwala ne su na farko guda biyu shi ne alhaidu da alnifasu alwata saduwa da mace tana cikinsu mana'a to su su biyun sun hana yanan jinin al'ada yana hana a sadu da mace jinin haihuwa yana hana a sadu da mace ila gusulin sai lokacin da ta yi wanka wal akhirani su kuma na ƙarshen guda biyu da al'inzal da magibul kamra su kuma ƙur'ana ai mana a ƙur'ana su kuma sun hana karanta ƙur'ani amma da alhaidu da andifa su ba su hana karanta ƙur'ani mace ko tana cikin jinin al'ada a mazhaba za ta iya karanta alƙur'ani kamin ta yi wanka haka jinin haihuwa amma suka ce da alhaidu da ainihin al'inzal da bagibul kamra su wa'annan mai su ba zai karanta ƙur'ani ba da me bambanci da wa'annan da wa'ancan akwai bambanci saboda ita alhaidu takan ɗauki lokuta wata kwana biyu kwana uku kwana hudu kaga mace ba ta da ikhtiyari ko amma janaba da ta zo mutum na da damar shi wanka kowane lokaci sai dai in shi ya yi sakaci ya yi jinkiri kina yana damar da zai je nemi ruwa ya wanka ya ci gaba da sauran ibadunsa tushessa malamai sai suka rarrabe tsakanin jinin haihuwa da jinin al'ada da saukar mani ko saduwa da mace hala ƙur'ani wanda yake yayi daɗi sai ce wal kullu amma su hudun duka masjida ai mana'at masjidan sun hana shiga masallaci mace mai al'ada ba ta shiga masallaci mace mai jinin biki ba ta shiga masallaci al'inzali in an yi shi ba a shiga masallaci haka na wanda ya sadu da ainihin dabba ko mutum ko mutum to sai ce wasu hau ligitisali raukan wadda ake samu wajen wanka mutum ya samu bai wanke wata gaba ba misali sai ce mislu wudu'ika to daidai yake da irin alwallaka da irin sahawun da za ka yi a wajen alwallah bayanan da aka karanta a baya in mutum ya manta wani abu ko farilla ko sunna alwala to iri ɗaya ne shi ma a wanka duk abin da aka faɗa can shi za ka ɗabbaka a nan mun karanta shi a wancan zama mutumin da ya manta farilla an faɗi abin da zai yi mutumin da ya manta sunna an faɗi me zai yi to duk abin da ka ji an faɗa can a wajen alwala to nan ma wurin wanka ɗaya ne in ka manta sai ka ƙara koma ka gano miyan ka faɗa amma bambanci ɗaya ne wanka da alwala yake da shi shine walam tu'id muwal ba sai ka maimaita jirantawa ba a alwala an faɗa a baya ko cewa in kan mance farilla to za ka wanke ta da abin da abba ya gare ta to shi wanka ba haka ba ne da ka mance wani wuri da baka wanke ba da ka zo ka wanke shi kenan ba a cewa kuma sauran gabai ba za a faɗi haka ba to kaga akwai bambanci kenan wuri ɗaya da su malamai suka suka abin nan allah ya samu dace to wannan shine a takaice abin da ya shafi wankan janaba wankan janaba ba wata wahala gare shi ba yana da sauƙi a illa dangane da cewar da ya yi suna hana shiga masallaci da wannan akwai saɓani wajen malamai akwai sauran mazahibu da ke ganin ba sa hanawa don mace na al'ada za ta iya shiga masallaci ko tana cikin jinin biki za ta iya shiga masallaci haka don mutum na da janaba ta fitar mani ko saduwa da iyali suka ce zai iya shiga masallaci saboda babu wani nassi sahihi ƙafi'i wanda ya zo ya hana duka nusus ɗin da ake kawowa akwai maganganu a kansu wasu akan ingancinsu saboda haka sai suka ce ya halatta amma dai al'ahawat abin da ya fi fita daga shakka shine mutum ya ƙaurace ma masallaci ko ba komai masallaci wuri ne na tsafta wuri ne wanda ake bukata kullum ya zama cikin tsafta kana da janaba baka yi wanka ba misali za ka iya lalata masallaci ko da ƙazinin jikinka eh ka ka cutar da masu ibada tun daga mala'iku har zuwa 'yan uwanka mutane to ashe al'ahwat shi ne ka ƙaurace ma masallacin hassar da ka samu cikakkiyar menene tsalki to wannan shi ne ya fi amma in mutum ya yi kuma ba za ka ce ai ga zunubinsa ba ai yana da zunubi kaza saboda matsala ce khilafiyya akwai saɓani kanta a to dama zai iya yiwa wata rana ga janaba ɗin da aka ambata ko ga alhadasul asgar amma alwallar ba ta yi ba kuma wanka bai yi ba to daga nan sai a koma ga badali shine attayammum taimama to shine za mu yi bayani a nan faslun fitayammumi wannan fasili zai karantar da mu abin da ake kira da attayammum idan ce attayammum a larabci shine alqasdu a luga shine ma'anar tayammum to sai mala yace faslun ai haza faslun li khawfi durrin aw admi ma idan an samu tsoron cuta ta hanyar aiki da ruwa eh kila ba ga da lafiya sai ka ji tsoron idan ka ce ka yi wanka ga janaba ko ka yi alwala ruwan za su iya sake jayo maka wata cuta ko su sabbaba rashin lafiyan ya ƙaru ko ya yi jinkirin warkewa duka wannan yana iya faruwa akwai ruwan makai gashi ba ka da tsarki kuma ga lokacin ibada ya yi au adimi ma ko kuma ba ruwan kwata-kwata hmm? ka nema baka samu ba babu su a wurinka duk makwabta da sauran unguwa duka ka duba babu ba wai da ka lalaba ɗakin ka babu ruwa ba shi kenan ka ce ai babu a sai ka zagaye unguwa in babu shi kenan to me za ka yi sai mala ya ce awud sai ka musanya a tayammuma taimama sai ta wakilci alwalat da wankan duka mina tsara daga tsalki yanzu kaga sai a koma zuwa ga taimama ko sawa'un janaba ce alharisul akbar ko ko alharisul asgar ne duka taimama na iya wakilta su a je a yi ibada in janaba ne daga baya in ka samu ruwa an bi ka bashi wanka sai ka yi wanka wa salli fardan ka sallaci farilla kwaya daya wahidan kwaya daya a mazhaba ba a sallata farillai guda biyu da taimama guda idan za ka yi azahar ka yi la'asar to taimama biyu za ka yi in ka yi taimama ka yi azahar ka sallame to ka sake yin taimaman la'asar wannan a mazhaba su sun ce ba a yi eh taimama guda ba ta isa wasu kuma sun ce a lamaniya za ka iya taimama da duk sallolin yini in ka yi taimama duka salloli guda biyar za ka iya tun da babu babu nasi da ya hana sai ce wa in tusal janazatan ko wa in tasil janazatan in ka sadar da sallar janaza babu komi a kayi taimama kayi azhar sai ka gaza a sallar gawa nan take ba a ja lokaci ba sai ka shiga da taimama an kai da kai ba komai amma dai sallar wata farilla ita ce ba za ka yi ba eh amma janaza sun ce ba komai wa sunnatan ko kuma wata nafila ka kare azhar kana sun kai raka'o'i guda biyu ko hudu ya halatta amma sun ce sharaɗi ka a samu jinkiri ya an samu jinkiri to ita ma na fela sai ka sake taimama to shine bihi yahil ya halatta a yi taimama da su waɗanga da ya lissafa maka ko sallar jana'iza ko kuma sallar nafila wajaza linnafli ibtida kuma ya halatta a fara yin nafila da taimama sannan daga ba a yi farilla ja'iz hmm? an gane ko ya halatta wa yastabihul farda eh, sai ya sallaci sallar farilla daga baya ma'ana ya halatta ya nemi halatta makansa sallar farilla wannan ba komai bayan yayi nafila amma fa farillan nan lal jumu'ata da sharaɗi ta zama ba jama'a ba kila ta zamo azhar ko la'asar ko magarib ko isha ko asuba amma ban da juma'a kuma hadirun sahi ga wanda azzaune cikin garin su lahiyayi amma in matahi ne to sun ce ita ma juma'a din ba komai saboda sun ce ita juma'a tana da lokaci kamin a yi ta mai yalwa asali da rana ta fito to ka fara shirin juma'a in ba ka da ruwa ka ce zuwa farautus in ba ka yi wanki ba ka je ka yi wanki eh in ba ka da ruwa a ruwalla ka je ka nemo su kamin a yi kira haza huwa al'asul sannan ba kullum ake juma'a ba sai lokaci sai sati to ita ba kayin nafila irin waga da aka yi tahiyatul masjid da taimama bayan an gama kuma a tada juma'a ka shiga ai da kai a'a sai dai ka sake yin wata taimama sai a yi sallar juma'a da kai furuduhu farillan taimama mashuka wajhan shafan fuskanka shine abu na farko fuska ake fara shafa wale dai da hannaye lilku'i zuwa wuya wuyan hannu an gane ko? yawwa sai bayan ka shafi fuska haka sai ka shafi ba hannunka eh farilla na biyu wani ya da yin niyya shi ma farilla ne da mai innamal a'malu bin niyat ula darbataini bugu na farko shi ma farilla ne na biyun ga wanda suka ce ana yi sun ce wasu ce musu habbi wasu ce sunna wasu kuma sun ce a'a na farkon za a yi ko su karan kansu malikiya din sun ce in ka takaita akan na farko ya yi ba dole sai ka kara ba sun malmuwala sannan bayar da taimaman nan a jere ba tare da rarrabewa ba kakka shafi fuska ka je ka ɗaya wani abu ka dawo kuma ka shafi hannu sa'idan tsahura kuma a samu ƙasa wadda take tana da tsarki ba mai najasa ba a ka ce sa'id yawwa shine duk abin da yake akan wajhul art an gane banda irin tayes ko siminti wannan ba sa cikin sa'id abin da ya shafi duwatsu da ciyawa da sauransu wannan duk ƙasa ne duk hukuncin hukuncin ƙasa tsakuwa duk za ka iya taimama a kansu eh hashe shi ba za ka iya taimama a kansa sai dai an cire shi daga ƙasa to wannan kuma ya rabu da ƙasa yanzu hukunci ne daban amma yana cikin ƙasa hukunci ne hukuncin ƙasa eh wa wasluha ko da sadar da sallah bihi da taimama in ka san baka tashin sallah ba to kaka ya taimama ita sallah a taimama ba irin alwala ba ce alwala za ka iya yin ta sai bayan awa ɗaya ka yi sallah ko awa biyu to da taimama saboda sharaɗi a haɗe ta da lokacin sallah in kai taimama ka ja lokaci ka ba da minti talatin ko awa ɗaya to sai ka sake sabuwa ta waccan ta walwali eh eh idan haɗa su ake ba a rabe su eh ai in lokaci ya ja shi aka magana ta walwale sai ya sake wata a lokaci an ka ce in ya ja ba ta yaya ba wa waƙatun hadara kuma ya zan lokacinta ya halartu yanzu kaga kila la'asar ba ta shigo ba to ba za ka ce ka yi taimama wai ka jira in ya shigo ka ba za ka jira sai lokacin sallah ya kama sai ka yi taimama to sai ce akhiruhu ƙarshen lokaci na muhtari muktari kashi uku ne sun kakasa shi gida uku akwai awwaluhu akwai awsatuhu akwai akhiru an gane lirraji ga wanda ke fatan samun ruwa mutum ne bai da ruwa amma yana tsammanin can ƙarshen mautari ya samu ruwa ko a bashi kyauta ko sadaka ko kuma ya cimma inda ruwa suke hmm? da kuma ai to shi da kuma na biyu ayisun wanda shi ya ɗebe tsammani shi kwata-kwata eh bai tunanin ma ya samu ruwan faƙat kawai awwaluhu to shi sai ya yi farkon lokaci shi kuma wanda ke tsammani ƙarshen lokaci ya yi sai ya jira sai ƙarshen lokaci sai ya yi ba ka da ruwa amma kana tsammanin za ka same su a ƙarshen muhtari to yanzu za ka jinkirta sallah ɗin ba taimama za ka yi ba eh sai ka jira sai an kai ƙarshen muhtari in ka samu ruwan kai in baka samu ba kai taimama wancan jinkirin da kai ba laifi aisun shi kuma wanda ya ɗebe tsammani kwata-kwata to shi kan awaluhu tun farkon muktari ya yi sallarsa ya yi sallarsa wal mutaraddidu shi kuma wanda yake taraddudi yana ganin kamar zai samu yana ganin kamar ba zai samu ba alwasat to shi kuma ya yi sallah tsakiya tsakiyar muhtari an gane? can ƙarshe in ya samu an so hisaki an ce hisaki in ya samu ruwa to sai ce sunanuhu sunnonin taimama mashuhuma lil mirfaqaini shafa hannaye zuwa guwayu sun ce sunna ne sun dogara kan wasu hadisai duk da wasu malamai sun raunana su kusan duk kaifiya ta taimama da ta zo daga annabi a hadisai sahihai to an tsaya ne iya waya hannu amma a ce za a shafi zira'i to wannan malamai sun raunana bai tabbata ba wadar batul yadaini ko wadarbatul yadaini da bugun ƙasa domin zira'in bugu na biyu kenan shi ma sunna ne sai ce tartibun baki to wanda ya saura ai baki ya tartibun sai jerantawa ana fuska aka fara ambata ko sannan hannu to yin ta a haka sunna ne amma in ka fara shafa hannu kuma ka shafi fuskan kuma ta yi kawai dai kai khilafu sunna eh ba haka an ka tsara ba mandubu musahabban taimama tasmiyatun cewa bismillahi wasfun hamid sai bayani ko kuma aikata siffa wadda take abin yabo wadda an kai ma bayani shine ka shafi fuska sannan ka shafi tafunan hannaye na ƙiduhu abinda zai walwale maka taimama bayan ka yi shi mislul wudu'i kamar irin abin da ke walwale arwala waya zid shi taimama ma ya ƙara sai ce wujuda ma'in samun ruwa ƙablu kamin ka yi sallah ka yi taimama kana batun ka yi sallah sai ga ruwa to samun ruwan ya walwale taimama babu ta to dama an baka dama ka yi taimama ne ai saboda rashin ruwa ko to yanzu ga ruwan an gane ko shine qablu an qablu an salla kamin yayi salla wa in ba'adu yajid in ko sai bayan ya gama sallah ne sai ya samu ruwan to yu'idu bi waqatin in lokacin sallan nan muktari bai hita ba to an so ya saki wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila aure haka yanzu musabi ne ya saki an gane ko in yakun idan ya kasance shi lokacin akwai shi in kuma ya wuce ba a magana sakiya samun ruwa yanzu sai dai ya hari wata sallah kuma ka kha'ifin lissi haka shi ma wanda ya yi taimama saboda jin tsoron 'yan fashi an ce mai akwai ruwa wani yanki amma akwai kidnafa zorin ana tsammanin zorin nan kasu ce su ɗauki shi sai ya taimama bayan ya yi sallah kamin fitar lokaci sai ga ruwa ya samu to shi ma an so ya saki tun da akwai lokaci warajin ƙaddama hakanan rajin wanda yake tsammanin ya samu ruwa ƙarshen lokaci ba an ce jinkirta sallah ba ya ce kai bari dai in yi taimama ta kawai farkon lokaci sai ya taimama ya yi sallah a farkon lokaci kaga ya saba yadda aka ci daga baya sai ya samu ruwa kamin fitar lokacin to shi ma an so ya rama wa zaminin ko kuma mai ciwon shan inna wanda bai iya tashi munawilan kadi adima shi ko bai da lafiya bai iya zuwa ko'ina ya rasa wanda zai kawo mai ruwa akwai ruwan da yana iya tashi zai iya zuwa ya nemo to kaga shi sai ya taimama shi a haƙƙinsa ko ba haka ba to in ya yi taimama daga baya kamin lokaci ya wuce sai wani ya kawo mai ruwa da shi ma an so ya saki shi ne wa zaminin ba wa zamanin ba azzaminin shi ne mai shan inna wanda bai iya zuwa bai iya komi bai iya tashi in ce zamanin to lokaci eh ka ka nuna baka san larabci ba baka san karatu ba wanda ya samu zamanin sai ya gyara gare je ya jefa ɗalibai cikin cikin kurkuku ba ba gaba haka wasu ke rubutawa ma dai kuskure ne azzaminu shi ne wanda azzaune bai iya tashi saboda rashin lafiya to wannan shi ne ƙarshen bayani akan abin da ya shafi taimama sai mu takaita haka nan mun dawo sai a tashi bayanin sallah a yi bayani kan a tsahara a yi bayani cikin tsahara na yi bayani kan alwala da abubuwan da ke da alaƙa da ita a yi bayani kan wanka da abin da ke da alaƙa da shi a yi bayani kan taimama hmm? aga shi ke wannan duka ana kiransu tsalki sai ka san wannan sannan ne zaka zaka shiga kuma sallah amma baka san tsarki baka san alwala ba da hukunce hukunce baka san taimama ba da hukunce hukunce aga akwai akwai hadari hmm wagen wani komi bai sani na taimama ba ba sai ta kama shi in mun dawo sai mu tashi bayani akan sallah insha Allah akwai tambaya wa alaikas salam wa rahmatullah an kace mi eh yin to ai ban ɗaki ba wanda ya ce da jasa ne sai in ya zan irin na gargajiya ne wanda ba ya da ci gaba ta yadda in an yi fitsari ko kashi bai wucewa ta wannan shi ake magana kansa cewa ba ambaton Allah irin wurin amma yin wuri ne tsabtatacce ko tsari kai bai tsayi ya yi wata duniya wannan za ka iya ambaton Allah a ce ko da abai ne amma irin na gargajiya ne to kuma yanzu ai an wuce wannan ko yawa to wasu sun ce wasu sun ce za ka iya yi a sirce ba a bayyana ba haka wasu malamai sun kaci ya kamata a wuce wannan wuri kan tunda an samu canji ko eh na'am shikenan hmm kowa ya gane na'am to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh